أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na tazkirul abrari bi ahmiyatul istighfar za mu ta shafi na 126 qalu an al istighfar qala shaykhul islam bin taymiyyah rahimahullahu ta'ala wal abdu da'iman bayna ni'matin min Allah yahtaju fiha ila shukri wa dhanbin minhu yahtaju fihi ila al istighfar wa kullu من هذين من الأمور اللازمة للأبد دائما فإنه لا يزال يتكلب في نعم من الله وآلائه ولا يزال مهتاجا إلى التوبة والاستغفار ولذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع الأحوال وقال مرة ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أمره فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الاستغفار فهو نوعان مفرد ومقرون بالتوبة فالمفرد كقول نوح عليه الصلاة والسلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وكقول صالح عليه السلام لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وكقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون والمقرون بالتوبة كقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وقول هود عليه السلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وقول صالح عليه السلام لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وقول شعيب عليه السلام لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب وإزالة أسده ووقاية شره لا كما ظنه بعض الناس أنها ستر فإن لا يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له ولكن الستر لازم مسماه أو, أو جزءه فدلالتهما عليه إما بالتدمن وإما باللزوم وحقيقتها وقاية شر الذنب ومنه المغفرة لمن يكي راس من الأذى والستر لازم لهذا المعنى وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرة ولا القبء نهوه مع الستر فلا بد في لفظ المغفرة من الوقاية وهذا الاستغفار هو الذي لولا العذاب في قوله تعالى ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإن الله لا يعذب مستغفرا ويقول صدقة وأما من أسر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس بالاستغفار مطلقا وهذا لا يمنع العذاب فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإسلام وأما عند اقتران إحدى اللفظتين فبالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه بالمستقبل سيئات أعماله فها هنا ذنبان ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره وذنب يخاف وقوعه فتوبته العزم على ألا يفعله ورجوع إلى الله يتناول النوعين رجوع إليه ليقيه شر ما مدى ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله وأيضا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا تصله إلى المقصود فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته والتي ترسله إلى مقصوده مقصوده وفيها فلاهه mala ya ce abinda maluma suka faɗi dangane da istighfari ɗaya daga cikin manyan maluman musulunci shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa shi bawa duk bawa to a tsakanin ni'imomin Allah guda biyu yake rayuwa yake rayuwa a ni'ima ɗaya yana bukatar ya zuwa Allah godiya a kanta da kuma zunubi wanda kuma yana bukatar ya tubar wa Allah a kai shi haka dan adam yake rayuwa yace kowanne daga cikin wannan yana tare da dan adam don ba wanda baya zunubi sannan babu wanda Allah bai masa ni'ima ba da haka bawa zai yi ta kai kawo tsakanin waɗannan abubuwa kowane lokaci yana bukatuwa ya zuwa ga tuba da neman gafara Allah shi yasa shugabanmu ma shugaban duk duniya shugaban kowa da kowa annabi sallallahu alaihi sallam shi ma yake neman gafara Allah a kowane lokaci kowane yanayi wani dai kuma yake cewa saboda haka ne ya zama abin da ke rike addini abin da ke zamo tushen addini addini ya zama ya riko a hannun mutum shine tauhidi da kuma neman gafara mutum ya ta Allah ya ta neman gafararsa kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ida saƙo ya ida saƙon manzanci yadda Allah ya umarce shi ya kawo abin da Allah ya masa umarni ga shekarun da Allah maɗaukaki sarki ya ɗewa masa sun kawo jiki sai Allah ya saƙo masa da iza ja'a cewa idan taimakon Allah idan taimakon Allah ya zo da buɗinsa har zuwa ƙarshen sura duk ma'anarsa kenan ƙarshen sura Allah yana cewa ka nemi gafara Allah innahu kana tawwaba to dalibin ibnu taymiya shine ibnu qayyim Allah ya masa rahama yake cewa shi istighfari kala biyu ne akwai wanda ake yin shi kwa daya shi kadai akwai wanda ake hada shi da tuba yace wanda ake yin guda daya shi kadai wato shine kaman faɗin annabi nuhu da yake cewa mutanensa ku nemi gafaran ubangijin ku domin shi mai gafara ne zai sakon muku da ruwa sam da ruwan sama mai yawa da kuma faɗin annabi salihu da yake cewa ina ma a ce ku nemi gafara Allah ko Allah zai muku rahama da kuma faɗin sa da yake cewa ku nemi gafara Allah Allah mai gafara ne mai jin kai da kuma faɗin Allah da yake cewa Allah bai kasance zai musu azaba ba kana cikin su kuma Allah ba zai musu azaba ba matakar suna neman gafararsa yace da kuma na biyu shine neman gafara wanda ake hada shi da tuba kamar fadin Allah da yake fadi a cikin suratul hud ta ku nemi gafara ubangijin ku nan ku tuba zuwa gare shi Allah zai ji yadda ku dadi wato mai kyau zuwa ga wani lokaci da ya ɗiba muku nan duk wata mai falala Allah zai ba shi falalarsa da kuma faɗin annabi hudu da yake cewa mutanensa ku nemi gafaran ubangijinku domin shi ne sa'an nan ku tuba zuwa gare shi Allah zai sakon muku da ruwa mai yawa daga sama mai albarka da kuma faɗin annabi salo da yake gaya mutanensa shi Allah shi ne ya halicce ku daga ƙasa ya kuma raya ku akan ƙasa da haka ku nemi gafarar su sa'an nan ku tuba zuwa gare shi lallai ubangiji na wato a kusa da ni yake sa'an nan mai amsa addu'a ta ce sanan da faɗin annabi shu'aibu da yake cewa ku nemi gafara ubangiji ku sanan ku tuba zuwa gare shi lalle ubangiji na mai rahama ne wato ne ne jin kai a sanan ya ce to istighfari wanda yake shi kaɗai tare da tuba tare ma'anarsu guda ne duka magana ɗaya ta kunsa shine Allah madaukakin sarki in kace astaghfirullah wa atubu ilai kana nufin kana neman Allah ya ma gafara sa'annan sharrin zunubin da kai Allah ya kiyaye ka da shi saboda akwai sharrin zunubi Allah ya tsare mu Allah ya goge wannan zunubi ya tsare ka daga sharrin sa yace ba kamar yadda wasu ke zata cewa wai in an ce astaghfirullah Allah ya sitirta ni ma'anarsa ba yace ai sitira Allah kowa yake wa da kowa da kowa ma da wanda ya nemi gafara Allah da wanda bai nemi gafara ba da Allah yana mana sitira yace amma wannan sitira wanda ake ake nema wanda ake yake magana yake zuwa dangane a cikin istighfari shine wanda ya hada tuba da kuma neman gafarar Allah madaukakin sarki sai ce to hakikanin neman gafarar Allah shine Allah madaukakin sarki ya tsare mutum daga sharrin zunubin da ya aikata sannan ya gafe masa sai ya zama dan adam ya zama ya shiga cikin sutura ga baki ɗaya shi wannan istighfari da da da ake yi yayi daidai da faɗin Allah da yake cewa Allah ba zai musu azaba ba alhali suna neman gafararsa da haka Allah idan mutum na neman gafararsa Allah madaukake sarki yana tsare shi daga azabarsa yace amma mutumin da dan wannan shine ainihin point din duk abin da yake faɗi yace mutumin da ya ci gaba da zunubi yana ta astaghfirullah yanzu ya ce astaghfirullah da yamma gobe da safe ya koma jibi da yamma ya ce astaghfirullah gata ya koma daman yayi ready shi mutum yace da yi duk wanda yake wannan to wannan ba neman gafara bane wannan ba neman gafara ba ne kuma wannan ba zai hana azabar Allah ba an gane yawa da haka in mun tuba kawai mu tuba mazinaci idan ya tuba ba zai daina ya daina kawai ya daina Allah ba shi in ya daina in ya sake yi sai ya sake tuba amma ba yana nufin an jima zai koma ba na sanar zai zai na yana shi gafirullah barawo ya gyara takalmansa ya gyara gudumarsa na an gane ai ƙarfe takwas zai fita zai zauna yana a tagaburullah a tagaburullah na ina fatan magana ta fito kaga wannan wasa ne kaga da ya tuba sai ba zai je ba ba zai fita ba shi da ma nan magana in ya tuba daga cikin ba zai je satan ba da haka wanda ya zama haka yake ya mala ya ce wannan ba istighfari ba ne da haka wannan lafazi guda biyu da muke hada ta gafarullah wa atubu ilai shine neman gafara Allah da kuma sharrin zunubi mutum yana nema Allah ya tsare shi daga wato duk abin da yake tsoro na sakamakon mummunan aiki da mutum ya aikata yace don haka za mu fahimci cewa akwai zunubi kala biyu akwai zunubi wanda ya riga ya gabata mutum yana neman gafara Allah a kai shi akwai kuma yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin sa da kuma zunubi da yake neman Allah ya tsare shi kai ya abka yawa kada ya abka nan gaba da haka da ake ce astaghfirullah wa atubu ilai mutum yana cewa Allah zunubin da nayi ka yafe mun nan gaba kuma Allah kar ka bari na sake yawa da haka komawa zuwa ga Allah wannan nau'i ne guda biyu da yake da adam yake nema Allah ya tsare shi daga sharrin zunuban da ya aikata ya tsare shi nan gaba kuma kada ya sake aikatawa yace kuma hakanan yace kuma mai wannan kaban mutum ne wanda ya hau abun hawa ya kama hanya wanda zai je ya jefa shi a cikin rami da haka kaga mutumin da ya hau abun hawa yana tafiya ya san cewa gaban shi rami ne kuma yana son Allah ya tsare shi daga kai ya faɗa rami kuma yana ta jan doki zuwa wajen ramin an kaga ganganci yake da inda gaske ke sai ya kwana da tunda ya ga rami ne zai faɗa amma ya ta tafiya yana Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye na kaga karshen Allah kiyaye faɗa rami zai tunda inda yana ta Allah kiyaye tunda ya ga rami a gaban shi na me ya kamata yi sai canza hanya sai bi hanyar da babu to haka kada dan adam yayi wa zunubi haka yana ta aikata yana cewa a kiyaye shi Allah ya kiyaye alhamdulillah akwai wani littafi da malami wani malami ya rubuta ana kiran shi qaumun zarriyatuhum amaniyul maghfira wasu mutane ne wanda wato gafarar Allah burin gafarar Allah ya roɗe su saboda sun ji Allah mai gafara ne kawai kuma sai suka tinkari Allah da sabo to sai kuma suka ji rayar Allah ce to ba zai yafe ba Allah ya kiyaye to ayansa ne ok ɗan uwa ɗan abokai sun yi hatsari a su uku ake kena fafsar da su Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya bada da haƙuri اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسقي مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونجهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانوا محسنين فزد في لسانهم وان كانوا مسيئين فتجعل عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وسجيننا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ودائنا واتنا وهادرنا وغائبنا اللهم من احيته منا فحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين